مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون na surar ta tafi biyu ita ce surar da aka fara saukarwa bayan hijira da manzan Allah ya hijira daga makka surar ta fara sauka bayan hijira wannan surar ce Allah ya saka da alkai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na musulunci watan hudu iya da kwana 21 watan rabi'u nisani kenan hijira yau na da shekara 1444 daidai da 15 ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci namu a kuma daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna na cikin suratul tauba sura mai lamba ta tara a jerin gir surun alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai lamba ta 33 a ita wannan sura mai albarka suratul tauba yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 34 a dai cikin wannan sura suratul tauba fadin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbar يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan waɗanda kuka yi imani inna kathira minal ahbar da yawa daga cikin malamai na Yahudawa war rukban da yawa daga cikin masu ibada cikin addinin Nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mabiyansu ta hanyar barna wa yasudduna an sabilillah kuma suna toshe hanyar bin Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda waɗannan da suka taskance suka boye adh-dhahab wal fidda da zinariya da azurfa a wancan lokaci kenan a yanzu aka iya fassara shi da dala da naira da abin da ya kama da wannan wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyar da su domin ci gaban addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim Allah ya ce ayi musu albishir da azaba mai radadi a gobe alkiyama wannan aya tana nuna irin yadda malamai cikin addinin yahudu da masu ibada cikin addinin nasara yadda allah yake ba mu labari suna cin dukiyoyin mabiyansu da barna ba ta hanyar da ubangijin ya halatar musu ba shi ne mala yake cewa kamar rashawa kan risha wal musamaha fil ahkam kamar karɓar cin hanci da rashawa da kuma musamaha fil ahkam kamar a bada kuɗi a gyaggyara wani hukuncin da ba haka ya kamata a yi shi ba a yi wa abin kwaskwarima da gyaran fiska to su a galabiya idan kuɗi ya shigo tsakani suna irin wannan wannan labari ne Allah yake ba al'ummar musulmai domin kar ma zama irinsu kenan tunda wannan zargi Allah yake musu al-ahbar jam'i ne na hibr al-hibr kuma al-alim jam'i ne na malami su dama yahudawa in yau aka ce mutum iya da ilimi to ya isa ya halatta ya isa ya haramta sun mai da mutum wani ɗan ƙaramin annabi jo wow inda mutum iya da ilimi addinin yahudu haka yi zai iya halatta abu zai iya haramta abu za a yi masa ɗa'a da biyayya fiye da yadda kake zato so haka suka tsara kuma haka malaman suka tsara musu yasa Allah yake zargin su bisa irin wannan ɗabi'a su kuma nasara mahangarsu shine mutum mai yawan ibada a ce kullum mutum baya rabuwa da gun ibada dimun da'iman yana nan to shi ma ya halatta ya halatta ya haramta ya halatta ya haramta shine ruhban jami'i na rahib ar-rahib al-abid mai yawan ibada mahangar nasara ilimi ko da ba aiki mahangar yahudu kai yahudu ilimi ko da ba aiki nasara kuma ibada ko da a jahilci ake yin ta yasa can aka ce ghairil maghdubi alaihim al maghdubi alaihim humul yahud li'annahum alimu wa lam ya'malu bima alim domin sun yi ilimi kuma ba su aiki da ilimin da suka yi ad-dallin kuma su ne nasara li'annahum juhal ya'buduna Allah bila ilmi suna bauta Allah ba tare da ilimi ba yawan ya zama duk abin zargi ga musulunci kar kai ilimi kake aiki da shi kuma kar kai ibada jahilci yasa Allah ya ce mu roki Allah kada mu zama irin yahudu wajen tarin ilimi ba aiki kada mu zama irin nasara wajen yawan ibada kuma ba ilimi kowanne abin zargi ne abun Allah an fahimta yasa aka ce mu umma wasda ne ummatan wasda al ilm wal amal mu yi ilimi mai aiki Allah ce muke akan wannan to wannan sune yahudawa da nasara sai Allah ta'ala ke ta suna cin dukiyar mabiyansu na barna haka kawai za su iya sa haraji da ce kawai dukkan wani mabiyi sai ya zo da abu kaza ranar kaza kuma sai ka zo da shi bayan da za ka yi ko duk ran da suke ibada suke sami a ce kowa har na goye sai ya zo da abu kaza ta kuma sai ya zo da shi din in malamin su ya faɗi magana tamkar wahayi ne in mai yawan ibada ya faɗi magana cin addini nasara kamar wahayi ne duk abin da suke faɗa ba a tsallake musu to sai Allah yake zargin abin da suke ba daidai ba ne ke lissafa abin da al'aklu amwalin nasu bilbaɗi cin dukiyar mutane da barna kuma wannan haramun ne ya yi wallazi na amonu la ta akulu amwalin kuma da kuma bilbaɗi ya ayyuhallazi na amonu la ta akulu amwalakun bainakun bilbaɗi illa إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن إن الله كان بكم Allah رحيما ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan waɗanda kuka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin junar ku da barna kamar sata damfara kwace babakere handama duk irin wannan suna cikin akalin amwalan nasu bil batil hanyar da Allah bai halatar ba kuma a takaicen takaicewa hanyar da Allah ya halatar ma kai ce ko ka tara dukiya hanyoyi ne guda uku kawai hanyoyi ɗayan uku ne ko ka yi kasabul halal neman da Allah ya halatar kasuwanci ya shiga ko dago ya shiga aikin gwamnati kai abiya ka ya shiga inda za ka tsare haƙoƙin wannan aikin to duk abin da ka samu ta kasabul halal ya halatta ka ci domin manzan Allah ya ce li'ana nabiyallahi daudi ya akulu bi amr yadihi iyacin abu sanadiyar abin da hannunsa ya aikata kasuwa ce aiki ne ko dago ne noma ne kiwo ne duk ya cika cikin kasabul halal hanya ta farko mafi daraja kenan kuma hanya ta biyu ko a baka kyauta kana zaune kawai wani zai ma sadaka ko kyauta yace ga wannan ya baka sadaka ga wannan ya baka kyauta an fahimta to wannan kima halal ne tunda Umar dan Khattab ya ce duk abin da aka kawo ma ba tare da kayi roƙo ba ko ka tambaya ka ci halal Allah ne baka wani hanya ta uku ko a mutu ka gada an bai fitar nan ɗaya daga cikin wanda ya halatta ka gaje shi a musulunci ya mutu gaje dukiyarsa idan ka cire wannan hanyoyin to duk abin da ka samu ba ɗayan wannan hanyoyin mutu bai halatta gaje ba shi ne a yi ne aka dunkule maganar la ta'kulu amwalakum bil batil abin yana da yawa idan ka ɗauke wannan hanyoyin kawai to duk sauran albatil ne caca sata damfara niger bet pool an gane ko gasar ƙwallon ƙafa a sa kuɗi in wani suka sha wani ya ci in wani suka sha wani ya cinye duk iya cikin al'akalu amwalin nasu bilbaɗi ko a baka kai ka ƙi kaiwa ko a baka kai ka rage ko ka ce adadin mutane kaza ne ko ba su kai yawan kaza ba duk iya ciki ko a naɗa ka ko a baka ofis ko a baka amana ko a yarda da kai ka yi ha'inci duk iya cikin al'akalu amwalin nasu bilbaɗi sai Allah ya jimlace ya haramta wannan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara sai dai in kasuwanci akai mi kasuwanci da kai na samu riba akan ka tare da halatta da shi an kira bin minkum shi ma kasuwanci sai an samu yarjejeniya ka yarda ka siya na yarda na siyar ma kasuwanci dama sai an samu wannan yardar guda biyu ni da na siyar na yarda na siyar kai da ka siya ka yarda ka siya shikenan ciniki ya kullu sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku sai malamai suke ce cin dukiyar juna da barna kamar kisan kai kamar kisan kai inna Allah kana bikum rahima abinda kai da in kun tuba Allah ta'ala zai gafarta muku an fahimci wannan to Allah ya ce su nasara da yahudawa suna wannan suna cin dukiyar mabiyansu da barna wa yasudduna an sabilillah Allah dukiyar mutane mutuncinku da mutuncin da'awar iya karkashin wannan ko da wani kwamiti za a yi a ƙarƙashinka a masallacinka kai ka nuna wannan kwamitin kudin baka ciki ka sallamar wa wa'ansu kai ka zama monito mai kula a yi abu kaza ya dace bai dace ba kai magana amma karka yadda a baka ajiyar kuɗi ka ɗauki domin ku hasanatul abrar ne sai yatul muqarrabi dama ba ku ci ba na cewa kun ci ballan zana kun ci an bayyanta wannan karawa da awar kurjini da kima ne duk abin da ya shafi kwamitin kuɗi ba ruwanka da shi ya zamto kai mai kula ne kawai wannan zai kara ma mutunci da kima duk inda ɗan adam yake in ya gane kana son dukiyarsa da kai abokin gabansa Allah ne kaɗai za ka dinga naci roƙonsa kullum iya ba kana ƙara kusa da shi amma ɗan adam Allah ya biye shi da wani niyyar ba dama ya samu aikin Allah wani sahabi ya tambaye shi ya ce ya rasulullah me zan aikata Allah ya so ni mutane su so ni ya samu two in one a lokaci daya sai ce ka kaura cewa duk abin da Allah ya haramta sai Allah ya so ka sannan ka guji abin hannun mutane sai mutane su so ka wannan shine ka guji abin hannun sai su kaunace ka haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a guji roƙo a guji nuna kuɗai wannan iya zubarwa da musulmi kima amma lasiya ma masu da'awa iya zubarwa da da'awar kima a gane kana kudain abun hannun mutane kana roƙonsu kana zulama wannan babu inda za ka ji yasa abu biyu iya saurin zubarwa da mutum kima duk girmansa shin dukiyar mutane da barna da kuma harka ta matan banza duk kimar ka inda ɗayan biyun nan zai faru wallahi da ragaji ta zube ai ya ci kuɗin mutane ai ya ci kuɗi to shikenan duk wanda ya ganka ya ga barawo ya ga mutumin banza kenan ai matan banza yake kulawa duk wanda ya ganka ya ga mutumin banza kenan saboda ka wannan abubuwa guda biyu mutuncin dan adam ya gargashin su duk abin da ba haƙƙinka bane ba ruwanka da shi ka nema daga gun Allah sai baka abin da haƙƙinka ne tare kayanka ci kayanka hani an mariya an fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan zargi Allah yake ya yahudu da nasara suna cin dukiyar junansu da barna shine ma da yake cewa fa yakunu akdhihim ala hadha alwajh suhutan wa zulma cin dukiyar mabiya da barna da wayo to ya zama sutan sutan shine haram ko halal wa zulman kuma ya zama zalunci fa inna an-nasa ma bazalu min al-amwali illa walladhina yakliduna dhahaba wal fidda wadanda suka boye suka taskance zinariya da azurfa ko duk abin da yake dukiya ce ta kudi wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya ta hanyar da Allah ya ce a ciyar an fahimta kamar an nafaqatul wajiba kamar ciyarwa ta wajibi kamar iyalanka da mahaifanka da wanda yake karkashinka wannan wajibi ka ce da su ne kafa bil mar'i ithman an yudayya man ta'ul manzon Allah yace ya ishi mutun zunubi a gaban Allah gobe alkiyama a ce yana tozartar da rayuwar wanda yake karkashinsa ana an fahimta matarka ƴaƴanka kanana da mahaifanka a ce kana tozartar da su wajen ciyarwa bai biya musu bukatu na yau da gobe to wannan kadai ya ishi dan adam zunubi a gaban Allah haka ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to kada a iciyar da waɗanda suka zama wajibi a ci da su dukiya idan mutum yayi haka ya aikata haram sannan wa zakka sannan kuma ka an yamna amin hazzaka ko kuma mutum yana da dukiya ya hana zakka ya ki bayarwa aw an annafaqatul wajiba li zawjat aw al aqarib ko ciyarwa ta wajibi kamar matan aure da ƴan uwa da dangi awai nafaka fi sabilillah ila iza wajabat ko ciyarwa domin addinin Allah ya ci gaba idan hakan ya wajaba ayi duka wannan iya cikin yakani zuna zahabul fidda ya dace kai abu kaza kuma kana da halin yin musamman abin da ya shafi addini kai tsaye ka ƙi to wannan iya cikin boye dukiya da kinci da ita domin addinin Allah ya ci gaba masallaci na buƙatar wani abu islamiyya na buƙatar wani abu marayu na buƙatar wani abu da'awa na buƙatar wani abu duk harkar da ta safi ilimi kai tsaye take da buƙata kuma kuna da yadda za ku taimaka ba ku taimaka ba to iya cikin wanda zai ne ya kiri zan zama wani fitba ɓoye abin da Allah ya baka baka ci da shi bisa bidillah akwai wannan wannan sahabi Abu Zar Abu Zar Gifari Allah ta'ala ya ƙara masa yarda lokacin usman dan affan an naɗa shi gwamna a kufa wannan kufa dai ta ƙasar iraq iya gwamna a wannan ƙasa sai ya kallafa wa dukkan waɗannan al'umma da yake jagoranci cewa kar kowa ya yadda ya kwana da kuɗi an gane idan kana da kuɗi kai ce ba nan safa kai na rana kai na dare in ya rabu yi gaba yadda shi kawai kwana haka haka yake yi kuma ya kallafa mutane zai sun yi haka daga nan suna ganin wasa-wasa abu ya matsa musu ya suka yi kungiya aka samu usman bin affan aka ce gwamnan kafa ga yadda yake hi sahabi ne ya zama da manzon Allah mu kuma ba sahabbai bane ba za mu imanin mu bai kai nashi ba da aka zo usman dan affan ya kirawo abu zar ya ce cewa mutanen ga sun ce ga abin da yake haka ne na fahimci ayat cikin suratul tauba ne wallazina yakrizuna zahaba wal fidda ina ganin ka gama cefananka na safe na ranar daddare ka kwana da wani kuɗi to shi a fahimta sa mutum ya koye ya taskance azab wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah sai usman shi a'a Abu Zar wannan wannan fahimtar gace kawai sahabbai da yawa ba haka suka fahimci aya ba amma haka fahimtar gace kuma ba za mu kautar da kai daga fahimtar ka ba kai in za ka yi ba mai hana ka amma kar ka kallafa mutane wannan da abin ya je da ya ci gaba da wannan da'awa sai Usman Abba ne kirawo shi ya ce to a canja ka da wani aka yi wani gwamna jihar shi kuma ya koma wani gari rabda a bayan garin madina a ne ya karasa rayuwar su mutu ya ce shi ba zai yadda ba a ce mutane suna kwana da dukiya ko musulunci a bukatar wani ba zai yadda ba Allah ya kara musu yadda amin to wannan sahabin ne ya ce manzon Allah ya bashi jagoranci manzon Allah ya bige kafaɗa sai ce innaka la da'ifun kana da rauni Abu Zar ba zan baka shugabanci ba wa innaha la amana kuma abin da kake so a baka amanar mutane shi wa innaha ta'ati yawmul qiyamati nadamatan wa hasara duk jagoranci duk jagoranci ko daga kai da matarka ne in dai ba a kiyaye amana a jagorancin ba manzon Allah ya ce a kiyama sai ya zama nadama ya zama hasara sai mutum yayi nadamar dama bai yi ba kuma sai mutum yayi hasarar lokacin sai ne bata wannan jagorancin balantana jagorancin al'umma balantana jagorancin dukiyar al'umma saboda ka ɗazu nake ganin wani malami na cewa dukkan musulmi waɗannan jagororin namu wallahi tausayin su ya kamata ka ji ba sha'awar su za ka yi ba in dai kana fahimtar nassin alkur'ani da nassin hadisan manzon Allah game da shugabanci wallahi tausayin su za ka ji ba abin sha'awa ba ne saboda ka nauyi ne marar misaltuwa wanda yake ɗan fara a wuyansu kuma sauke sun ba karamin aiki bane illa man rahimallah an bayyana wannan wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ci da ita domin addinin Allah fabashshirhum bi adabin alim Allah ya ce a musu albishir da azaba mai raɗi ranar alkiyama na amma ya ci gaba da يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة waɗanda suka taskance zinariya da azurfa ko kuma yau mai huma alaiha ko? yau mai huma alaiha finari jahannam shi wancan azhab wal fidda allazina la yunfiquna fi sabilillah dukiyar da aka taskance da ba a ciyarwa domin addinin Allah aka mutu da wannan yanayin to Allah ya ce ita dukiyar za a sa ta a wutar jahannama idan nerori ne idan daloli ne idan azurfa ce idan zinariya ce Allah ya ce za a mai da ita da zama wutar jahannama la haura wala quwwata illa billah duk yawanta haka za a mulsata ta zama wuta fatukwa biha jibahuhu sai a ɗauko wannan dukiya da aka mai da ita wutar jahannama a dinga ɗana musu ita fi sagunsu kamar wannan dutsen kuwa shine almikiwa da larabci abin ayon da ake guga da shi to shine tukwa za a dinga musu guga kamar ka sa garin ka ko wanda kana gogewa da ayon to haka za a dinga yi musu to ko da ayon ne wannan namu na duniya ce za a goge ma fiska ya ka shiga uku balantana da wutar jahannama ko manzon Allah ce narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nar jahannam hadisi muslim manzon Allah ke cewa wannan wutar ta uku ta duniya mai balbalin bala'in ta cinye karfe ta narka rodi ta cinye bishoyi to kashi ɗaya ce cikin 70 din wutar lahira duk balbala'in balbalin bala'in wutar duniya kashi ɗaya ne cikin 70 na wutar jahannam to manzon Allah Allah ya ce za a maida wannan dukiya ta zama karfen wuta a dinga ɗanawa mai ita a fiskarsa fatukuwa bi haji bahuhum wa junubuhum junuba jam'i ne na aljamba nan haƙarƙari a kone fiska a kone haƙarƙari a fahimta wa zuhuruhum da kuma gadon bayansu Allah ya ji kan man jami'in mawuta yake ce waɗannan gurabe guda uku su ne kusan wanda duk mutumin da yake jin daɗi ta na za a gane fiska da nan kun saɓe riga ko saɓe gari nan ɗin a saɓe to nan ɗin da ya saɓe haram sai an goge shi da wutar jihar da bayan da ake ɗora kayan ado a kansa ana kwambo ana doro to shi ma sai an fita shi wutar jihar nan ba an goge shi kuma hadisi ya tabbata cikin bukari tun kafin ma a je lahirar ita irin wannan dukiya da ba a fidda zakka ba a cewa fi sabilillah za a masata da zama to ban a yan macije masu dai a kabarin mutum za ta yi ce ana maruka ana kan ya dinga dam zuba mai dami irin nan kumircin miciji ne da tsiya ya dinga saransa ana maruka ana kan ni dukiyar ka ce ni ne abin da ka taskance ka hana zakka kana a tsoye ciki Allah ta'ala yake cewa za a musu wannan fatukuwa bi haji bahuhu wajilukum wa zuhurukum hadha ma kanastum li anfusikum Allah zai ce wannan abin da kuka taskance kuka koyi kuka hana zakka kuka hana alkhairi kuka kicirwa ta wajibi fa zo kuma ku tuntuɓe zo Allah ya ce ku dan dan irin wannan azaba ta sakamakon koyi abu Umar dan Khattab Allah ta'ala ya gare da shi wata rana ya je makabarta a Madina shi da wasu ɗalibansa sai ya sanya makabartar a gaba ya tsaya bayan ya ce assalamu alaikum diyar qaumil mu'minin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يا يذكري شيغا مقبرك in tsaya a gaban kaburuka ya sasu a gaba ɗaliban suna bayan shi sai shi a kabaru ba inda ya ku ahalar kudu da kuke kwanci a nan labarin da ke gari mu mu da muke rayuwa a duniya sai ke cewa amwalu kunkarin kasan wa diyaru kunkarin su kiran wa azwajin ka tarwatat yace dukiyoyin ku gaba da arabi su arabi ga su kowa ya ja nasu sannan kuma gidajen ku duk an shige sannan ko mata yan ku duk sun yi aure kuma dan ka dauke fada wa matattu wannan mata can daga sama sai aka ba shi amsa su ma suka ce aka baro ma inda na nan baritu mu matattu da muka riga ku tafiya mu ma labarin da ke gare mu a yanzu abin da magani zahiri ba labarin ba kula ma kaddamna hodinna duk abin da muka gabatar don Allah mun sami shi a zama shi kula ma an faɗa na hura ba duk abin da muka ciyar muka ciyar don Allah mun gani masa linkin balinkin da Allah ce za a yi wallahi mun gani amma kula ma dakar na hura sama duk abin da muka ɓoye ba alheri ba ci ba zarka ba taimako to mun yi asara sosai duba tafsirin imam al-bardo ya ukras karkashin fadin wa mata kaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah ya ka wannan bayani amma inda kun ga sun ce kullama dakarnahu kasarnahu duk abin da ka boye ba ci ba sha ba alkhairi ba ba taimakon addini ba fi da zakka wallahi sai kai kuka a rasa ubanka sai kai damar dama baka tada shi ba kuma wata rana manzon Allah da kansa yake cewa sahabbai wane ne cikin ya fi ƙaunar dukiyar waninsa a kan nasa sawai suke ta mamaki suka ce manzana ai ba za ka samu ba ai kowa nasa yake so ba na ɗan yake so ba ya fi son nasa to sai manzana ala ce duk dukiyar da ka ciyar ka taimaka ka gina addini ka yi alkhairi to ita ce daga abin da ka taskance ka mutu ka bari ba na ka bari an gane biyu manzana cewa abin da ka ciyar ka yi alkhairi tun kana da rayuwa shi ne naka shi ka gina kabarin ka shi ka yi wa lahirar ka gata amma abin da ka bari a baya bayan ka mutu to ba ka bari an fahimta wata rana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo samu na Aisha an yanka akuya a gidan sallallahu alaihi wasallam na da Aisha mai kyauta ce ita ta yi gado ma sai na Abubakar ba marwaci bane manzon Allah haka duk masu kyauta ne ita ma sai ta gada an yanka akuya gidan manzon Allah wane zo a bashi wane zo a bashi wane zo a yanka masa kafin manzan Allah ya dawo ya kafar gaba ce kaɗai ta rabu duk an rabar da manzan Allah ya zo ke cewa ina abin da aka yi ka sai ya rasu da duk an sadakar wala sai wannan kafar ce kawai sai ce dukkan naman cikin akuyar nan za mu same shi a lahira in ban da wannan kafar kawai ya ce wannan kafar ce da za mu ci kaɗai za ta zama ba haya da sauransu da bishiginmu amma duk abin da aka bar za mu same shi a gaban Allah ba garabar ashe in kana da wayo kana da gata ka gina wa kanka kabari tun daga yanzu kuma ka gina wa kanka lahira tun daga yanzu kuma duk abin da za ka yi a yanzu Allah ta'ala zai ka karɓar sai ba ka lada da kansa amma a galibiya abin da za a ma bayan ka mutu wani channel ne mai wahalar rabuwa channel din wahalar rabuwa gare shi amma ka yi wa kanka tun kana da rai tun kana da lafiya tun kana da yin zafi wanda suke goyewa ba sa cewa Allah ke ce za a mai da dukiyarsu haka a ce ha za ma ka nasu ne an kusa kun fazo kuma ku tuntuɓe da kuma yanzu misali shedan da yake rayawa mutane kin ba da zakka idan fa amfanin gona ne wanda Allah ya yi ruwa ka noma ka samu aƙalla sai ka samu abin da bai kai ƙasa da buci da rabi shi da misali ko shi da rabi hamsata ausikin an fahimta sai amfani ka kuma ba ba a jinas ba jinsin ba za ka ce wake da da giyar ka haɗa su tashi goshi da rai ba haka ake ne wannan a jinas ne idan wake buhu biyu dawar buhu biyu gero buhu biyu duk ba zakka a kansu sai je jinsin gero mai ma wannan jinsi ne jinsin wake ƙanana da manya da ɗan ina da ina duk ɗaya ne ya ɗa haka mai kaza da mai kaza duk ɗaya ne gero haka masara haka shinkafa haka ba za ka na ajinas ba to sai ka samu jinsin abu ɗaya kai tsawon buhu da rabi sannan za ka kasa kashi goma gaba da shi ne mazarkar da Allah ya ce kaza ko ruwan da Allah yake saukarwa in aka ce biya za ka za ka biya ka kuma ita wannan zakar albarka take ƙara wa dukiya albarka da alheri wata rana manzon Allah ya bada labari wani hadisi a cikin riyadu salihin da sauran cikin hadisi hadisi ya zo wani wani mutum iya tafiya a titi sai ya ji hajiri iya rubuki za a yi ruwa sai ya ji a cikin hadin an ce ku je gonar wani hajiri je ka gonar wani ka yi ruwa gonar wani sai ke mamaki sai yake bin inuwar hadirin yake bin inuwar hadirin sai je ga yayi ruwa a wata gona sai ya tsaya sai ya ga mutum a cikin gonar sai ya je sai kai sai shi dan awa ne ya sunan ka ina tambaya da Allah sai sunan na wani sai ya ji wanda abin da ake faɗa cikin gajin maran nan ku je gonar wani sunan mutum ne ba sai da aka gama ce da Allah yana so tambaye wani abu kake yi wa Allah na nagarta har za a dinga kaɗo hadiri a ce je gonar kai ruwa sai to shi dai ya san in ya tara in yayi abu in ya noma ya samu amfani wani uku kira ba kashi daya ya ci da iyalansa kashi daya ya taimaki miskinai da marayu kashi daya kuma ya ajiye domin tana jin gudu ya kai yi in ba wannan ba abin da yake kaga wannan kashin da yake taimaka talakawa miskinai marayu dalilin wannan har a san ake gama su masa domin Allah ya so kuma ya yarda da abin da yake babu hanya ya yan uwa wanda ta zama to shortcut ne wajen biyan bukatar abun Allah kamar taimakon mutane inna Allah ma'al abdi ma kana al-abdu fi yawmi Allah iya tare da bawa matakar bawan iya cikin taimakon dan uwansa in dai zaka taimaki mutum da kyakkyawan niyya wallahi karka ce Allah ya masa yayi ba yasa ya tabbata cikin hadisi ko jinya ce ta kici ta kicin yawa an nemi magani a rasa a ji a dinga sadaka a dinga sadaka kawai wallahi sai Allah ya bada mutuwa wannan saboda taimakon dan adam abu ne mai girman gaskiya ko Allah yana iya iya kula da wannan sai duba ba wata karo ce ta shayar da kare ruwa kare ta yi dibara ta ba shi ruwa ya sha iya bukata manzon Allah ya ce Allah ya ce ya yi duk ta bargazar da fasalin ta Allah ta yi ta ce miki halittar Allah ta ce mai abinda ba zai iya ba ta yi masa saboda ka koyi abin da yake da wannan ba a kai ba kuma dukiyar kuɗi yanzu lissafin ya kai wajen miliyan biyu na amma ba a hawa daga yau ko ne wasu mu'amala da kuɗi miliyan biyu dai ko ba ka nan ko da ɗan wani amma ka lissafi da yau to ko a yanzu ka samu miliyan biyu yau ɗin nan ishirin da ɗaya ko ta ɗin nan a yau ba a yau za ka bada zakka ba sai baɗi yanzu ta dawo idan ta dawo kuma sai dukiyar tana nan akan lissafi ba ta ragu ba aka ce ka kasa gida arba'in ka bada kashi gida arba'in ba naira miliyan ɗaya naira dubu ishirin da biyar shine zakata dubu ishirin da biyar a miliyan ɗaya shine zakata idan Allah ya baka miliyan miliyan biyu zakata dubu hamsin kuma shi ma sai ta shiga amma duk da aka wasu lafiya shi ba sa rai amma inda sau daga duk wanda ya koye dukiya cikin wannan hanyar ga abin da Allah ta ya ce Allah ta ya tsare mu Allah ta ya kiyaye shi mai tsare mana ibadu na amma ya gaba إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Allah ta rage cewa inna iddatul shuhur adadin watanni inda lahi abun Allah isna ashara shahar watanni ne guda goma sha biyu qada'an wa qada haka Allah ya tsara su kuma Allah ta'ala ya kaddara haka ne watanni goma sha biyu ne abun Allah a shekara a shekara ta musulunci fi kitabillah haka abin yake cikin alqur'ani mai girma yawma khalaqa samawati wal arda tun ran da Allah ta'ala ran da ya halitta samai da ƙasa ya tsara yi wannan tsarin haka za haka duniya za ta gudana a ƙarƙashin watanni guda goma sha min ha daga cikin arba'atin hurum din nan akwai daga cikin isna ashira shahar din nan akwai arba'atin hurum akwai watanni guda hudu masu alfarma wanda aka musulunci ya ce haka Allah ta'ala ya tsara suna da alfarma ba a kofarar yaƙi a cikinsu akwai zulhijja akwai zulqa'ida zulhijja a akwai eh zulqa'ida zulhijja al-muharram da kuma rajab an gane ko salasu mutawaliya wa rajab wa rajab mudha uku suna jiri zulqa'ida zulhijja al-muharram sannan kuma da rajab wanda yake can baya an bayyana to wannan sune arba'atun ko ba a fara yaki a cikin su kuma aikin lada a cikin su ya ɗari aikin lada a watannin da ba su ba hakanan saban Allah cikinsu zunubin ya ɗari saban Allah a cikin watannin da ba su ba domin Allah ya musu alfarma suna da kima min na arba'atin kuru sai Allah ta'ala yake cewa fala tadlimu fihi na anfusakum kar ku fara zaluntar kanku cikinsu ma'ana kar ku fa kar ku fari yaki a cikinsu a matsayin ku na musulmai mabiya musulunci to kar ku sa ranar yakin ku da kuka sa ta a wannan watan sai a watannin da wasu an fahimta amma idan an zo an yaƙe ku cikin su an ce ku mai da martani idan kuna zaune a cikin rajab ko zulqa'ida ko zulhijja ko al-muharram aka zo za a yaƙe ku aka zo za a far muku a gidan ku an ce ku gare ku domin musulunci ba ba gidajen ajibi ba ku dai kar ku fara a cikin su amma in an kamu ku bari ku kare ku yi difa'un nafs ku yi self defense ko ku kare gida Allah ta'ala ke cewa wa qatil lil mushrikina kafa idan mushrikai sun kawo muku farmaki a wannan watannin to ku yaƙe su gaba daya kama yuqatilukum kafa kamar yadda suka yaƙe ku su ma gaba daya yadda mushrikai sun tashi yaƙar ku ba sa ragewa kwansu da kwarkwataye sun kure karfin suke fitowa to kuma an za ku mai da martani ku kure karfin ku mai da martani a kansu kar ku musu sako sako kar ku musu lagalaga wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa Allah ta'ala iya tare da masu takawa fi aunihi wa nasri Allah iya tare da taimakon su da kuma ku goya musu ba duk inda kuke inda kun dau wannan kalma ta takawa a takawa sabu to Allah sai ya taimake duk kankantar duk kankantar adadin abinda ake bukata gare ku a taɗawa wasu wannan su ne makamai na cin nasara a rayuwa rayuwar kuma ta duniya da lahira duk abin da za ka yi tsoron Allah kuma ya wa in tasbiru wa tattau fa inda zalika min azamil umur an fahimta Allah ya gwama wannan kalmomin a Qur'ani a gura bai dai a taqwa wa sabr as-sabr wa taqwa duk wanda yake so ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya dan wannan abin guda ka yi haƙuri sannan kuma ka ji tsoron Allah cikin duk tsarin da Allah ya ɗora ka ka kiyaye haramun a cikinsa kuma ka yi isani ka kyautata wa bayan Allah sannan kuma ka yi haƙuri kada haramta rinjaye ka kada jinkirin arziki ya faɗa ka sa ka faɗa cikin haram ka yi haƙuri duk abin da Allah ya baka na halin ƙoƙarin roƙi Allah ya sa masa albarka kuma duk ƙanƙanta sa isa ne taimaki mutane tsare dokokin Allah ciki duk abin da ya saba wa Allah karka yi shi duk abin da yake haƙƙi ne Allah ka gabatar da shi karka yadda wannan aikin ko wannan neman ya ana ka ba da wajibin Allah ba ka yi takawa ba kar wannan abin da ka samu ya saka saban Allah ba ka yi takawa ba ka kiyaye wannan duk abin da Allah ya haramta kiyaye kasuwa ce ofis ne noma ne kiwo ne wane ne duk ita kawa a cikinsu sannan kuma yi haƙuri a cikinsu wala sai ka canza wannan kuma an kaɗa wannan ɗabi'ar duniya da lahira sai ka canza shi ne Allah ce wa alamu anna Allah ma al-muttaqi ku sani cewa Allah ta'ala iya tare da masu takawa zai taimake su kuma zai agaba musu Allah ta'ala ya samu da cikinsu na'am ayi gaba إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم
Allah ce الكافرين inna man nasihu ziyaratu bil kufr an nasihu shine a az-ziyada aw taqi da iya daukar wannan ma'anar gure kuma suka ce an nasihu wa ma kana ahlul jahiliya yasta'miluna an yu'akkiru ba'd al-ashhur al-haram aw yuqaddimuhu wa yaj'alu makanahu ashhur al-hilli ma'aran a lokacin jahiliya da suka san musulunci ya sanya wa waɗannan watanni guda hudu alfarma musulmai an hana su farar yaƙi a cikinsu to su ma mushirkan idan rajab ya wasu wanda iya cikin watanni hudun da ba a farar yaƙi a musulunci a su su sai su ce sun canja wannan watan rajab ɗin da safar misali ko da wata da ke bayan sa su wannan wata da ke bayan rajab sun mai da shi ne wata mai alfarma saboda ka yar in rajab zo yaki za su yi ko an gane ku kafin sun jirkin ta rajab din sun gabatar da alfarmarsa a watan baya ko kuma a'a su ce su za su yakin su a rajab watan da zai zo gaban su ya same da shi wata mai alfarma wai hatta Allah ba sai ya masa wani to wannan shine irin tsarin su irin wannan sai Allah ya ce ziyaratul kufr ƙari ne cikin kafirci ka canja wa Allah tsarinsa Allah ya ce kaza ka ce kaza ka mai kwaskwari ma to ƙari ne cikin bata da kafirci ziyaratun firkufu yudallu an karanta an karanta kuma yadillu an gane ko yadillu kira'a ce ta imamu asim wanda ɗalibinsa a imamu nafi wanda ɗalibinsa imamu wani su ya rawaito ke karanta yadillu wannan kuma yudallu shi ne kusan kira'a ta jimbo a fahimta Allah ya ce hakan a yudallu bihi alladhina kafaru wanda kafir kafirawa sun bace sanadiyar wannan aiki na jirkin ta wata mai alfarma ko gabatar da shi ko jirkin ta shi da wannan aiki sun kafirta sun bace cikin kafirci an fahimta shine yudallu bihi alladhina kafaru yu'illunahu aman a wata shekara sai sa halattar da yaƙi cikin ashurul haram su ce su za su yaƙi a cikinsu amma akwai watannin da za su rama a maimakon waɗannan idan sun yaƙi a rajab sai su kamar sha'aban ko ramadan sun mai da shi wata mai alfarma idan sun yaƙi a zulƙida ko zulhijjat ko al-muharram sai ce safa ko rabiul awwal ko rabiul akhir sun mai da su wata mai alfarma ko su rama a baya ko su rama a gaba shine yallunahu aman a gane ko suna halartar da hakan a wata shekara su ce yau mun halartar da wannan wata mai alfarma za mu yaki amma za mu rama shi a watannin gaba wa yuharrimu lahu ama wata shekara kuma za su yadda wata mai alfarma ne sun yadda haka yake sai su iyaki a rajab da zulki da zulhijja al muharram amma wata shekara kuma sai su halarta yaki a cikin kine illu lahu aman wa yuharrimu lahu ama li yuwaqi'u iddata ma harama Allah idan sun ce sun yaki a wata mai alfarma sun rama da waɗansu watannin da ba su ba domin su dace da irin tsarin da Allah ya yi ya ce arba'atin horon su ma su rama da watanni guda hudu an fahimta kamar ana ba mu labari wani ne ko a kasar nan wanda yake ko san alamawa an fahimta wai dan kasuwa ne zai fita sallah kai zai fita kasuwa da asuba ne ta yi sallar asuba ya yi ta azahar ya yi ta la'asa ya yi ta magariba ya ce game da farin da kaga yi lulu aman ya jirgin liwa da yi iddata ma haram Allah amma nan ba wajen mai duburu bane ba sun wani jan bane a wajen yawa da na tsammanin zai ko nan waje jan haka misali an bayyanta in ya tashi sai ya haɗa wannan ya ce ko ya je su ya yi ya yi a lokaci daya fahimtu to irin wannan aiki suke yi ke su jirgin ta watannin su ce za su yaƙi a cikinsu amma za su rama su domin liwafi o da ta maharama domin su dace da irin adadin abin da Allah ya haramta a watanni guda hudu ya ce min ha arba ta horo su wa'anda hudun ne sun ba da hudun da suna amma ba wannan wanda Allah ta'ala ya mutu sai Allah ta'ala ke ta zuyina lahum su'a amalihim shi dan ya kawata musu wannan mummunan aikin Allah bai yi da wannan an fahimta fi illu maharama Allah halatta kuma abin da Allah ya haramta Allah ya ce zuyina lahum su'a amalihim hakika wannan mugunyar aikin nasu a shedan ne ya kawata musu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin hakika Allah ta'ala baya shirye da mutane kafirai duk inda kafiri yake fil azal a ilimin Allah kafiri ne to Allah zai shirye shi an fahimta wannan aya ce umumiya amma tana tana da khusus am bi ma'anar khas idan ka ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wallahu la yahdi al-qawmal zalimin to am ne amma uridu bil khusus ai muna gani wa suka fara suna musulunta ko ba sa musulunta wa su azalima suna tuba suna da zalunci wa su fasika suna tuba ko ba ai to idan ka ce wallahu la yajri qawmal fasiqina zalimina a wannan makafiri kaga asalin ayar kamar amu ne duk wani kafiri duk wani azalimi duk wani fasiki kamar Allah bai shi ne shi ba fahimtu ko muna ganin kafirawa daban-daban suna musulunta azzalimai suna tuba daga zalunci to shi ne suka ce akwai kafiran da Allah ya san a ilimin su ba za su tuba to irin su ne duk wa'azun ka Allah ba zai su akwai azzaliman da a ilimin Allah da bai ya san ba za su tuba ba duk wa'azun ka ba za su daina zalunci irin wannan Allah ba zai su akwai fasikan da Allah ya kaddara su fasikai ne haka za su mutu a fahimta duk wa'azun ka duk hikimar ka ba za su tuba haka za su mutu yasa amince uridi bil khusus am inda wallahu la yahdi al kafirin ai Allah baya shi da mutane kafirai wanda tun azal haka ya kaddara musu kafirci su mutu akan kafirci Allah ba zai shirye su wallahu a'lam baya shi da mutane
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل wannan sake dawo ruwinta magana akan yayi da kuma tsare gida domin kada musulunci ya fadi ya rauni wannan kuma ayoyi sun sauka ne a yaƙi da aka yi yaƙin tabuwa Allah ta'ala yake cewa kuma zan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam an-Nawawi babu yaƙin da za a fita face manzon Allah ya danni haka ba gai a kansa kamar za a yi yau ya ci gabar zani sai ya fita gabar sai ce a dawo a yi yau domin an ce alharbu kudu'a alharbu kudu'a shi yaƙi akwai a yau da rai da ci amma yadda amma yaƙin tabuka ƙarar ya fito ce tabuka zan fito domin gone mai nisa kuma akwai zafin rana a lokacin akwai wahalar tafiya ya sa mazan Allah bai ce wani gun za a yi ba cikin talatin sahabai kowa ya yi shirin tafiya wannan daga cikin sahabai akwai wasu guda uku wanda shi dan ya ainihin yaudare su ya sanya musu kin fita wannan yaki ba tare da akwai dalilin da su fita din ba suka kin fita kuma Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah ga abin da wanda kisa za ta zo ga mai sha to wannan shine ma'ana ta farko farkon magana kan yakin tabuka sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan wanda kuka imani malakum me ki gare ku ne iza qila lahu idan an ce da ku in firu fi sabilillah ku fita domin daga addinin Allah ku bar gida ku sa hannu a aljihu ku dauko dukiya ku yi amfani da lokacin ku da karfin ku da hikimar ku domin addinin Allah ya ci gaba me yasa in an faɗa muku haka ifa in firu fi sabilillah idan an ce ku fito domin addinin Allah ya ci gaba me yasa ithaqaltum ila al-ard sai ku daskare a ƙasa ithaqaltum daga asaqal ku samu nauyin jiki ku kansu tashi an fahimta me yasa kuke da nauyin jiki ne ba kwa karazana idan an ce ku fita me yasa in an ce ku fita ba ku fita sai da nauyin jiki ne wannan kamar zargi Allah yake musu malakum me ke gare ku idza qila lakum infiru fi sabilillah idan an ce ku fito ku fito domin addinin Allah ya ci gaba ithaqaltum ila al-ard sai ku daskare ku yi nauyi a ban kasa arbitun bil hayati dunya min al-akhirah Allah ya ce shin kun yadda ne kun gamsu kun sakankance da rayuwar duniya kan lahira kun ba ta amana ne amayinta in an ce ku taimaki addini ba ku sai da ƙyar sai da nauyin jiki sai ana ta magana ana ta magana akan matsala ta dubu hamsin kadai sai a wata da watanni ana ta kiran jama'a sun kiwa amma ya yi daidai da irin wannan aya yanzu ma da ku iza qila lakum munfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard yanzu misali kullum ga masallatai na juma'a da irin wannan kan salawati akwai ƙarfiyoyi da yawa a hannun kwamitocin masallatai wa'ansu marayu wa'ansu an mutu an basu ba gaba ba baya ba dangi uwa ba dangi uba ruwa ya cinye musu gida ya rushe an zo an kawo koke masallaci ga marayu an koro su a makaranta ba kuɗin makaranta an kawo koke masallaci ga masallaci na buƙatar sifika ko amplifier ko waye an kawo koke masallaci idan aka tattara matsalolin sun ci dubbai da yawa amma sai a dinga fama a yi wata da watanni kai wata matsala ma sai dai haƙuwar ta shirya haka amma ba za a yi wani da me yasa in an ce ku taimaka ba ku taimaka ba wani dalili ne Allah ce duniya ku ba wa amanan ɗazun nan ga abin da muke faɗa Allah ce faɗa mana game da duniya ba ga shi ɗazu ɗazun nan ba a yi sun da duk abin da ka tara ba kai alkhairi ba da wanda ba ne ba in dai kayan da za a mutu za a kwanta a kabari za a yi hisabi akwai gidan wutan ko aljanna to da abin da Allah ya baka a duniya da ki za ka nemi lahira da ki za ka gida lahira ka tun kana da rayuwa amma yanzu a ce a taimaki a daidai wani ya duba can sai ya ɗauko ishirin ko hamsin ko goma sai ya zaro da ƙyar amma na gefen nan an gama ba zai sa na gefen an hango ba zai sa ba dole sai na nan gaban aljihu wanda idan sa iya gani amma na aidansa ba zai mai ba an fahimta da kyar za ka da kyar ana ranar ba wani kyar sai an faru a cikin kwani haka ya ke bari to kabari ba ka sani ba rayuwar kabari ba ta da iyaka ba ta da iyaka wallahi kuma in ka mutu a kabarin ko mai gabar da wajen ba amma ɗaki kafin firiji da bayan bala'i da wata siya da wani wani lemuka ma ya fito a baya ga zuma ga nono ga waye duk da akwai amma ka tuna in ka kwanta a kabari ko fiya wata ba za ka yi ba kuma ranka za a dama yi jikinka ba kaza ba masu ba doya ba ƙashin miya ba ce kwani haka za a kwanta kuma abin da ka ciyar ka taimaki addini ne kuma su za su wuce ne su zo da ka yarda in Allah idan kana da wani sai ya ce ka yi ai ba sai ya ce ka yi ba in dai hankalin ka iya da hankali to za ka zaɓa wa kanka wacce rayuwa domin ka san ita ce tabbas ita ce ba ne taimakon ka ba ma wanda ya sani da ke ciki kuma kullum muna buga misali tun annabi adam alaihi salam mutane suna kwanci a karkashin kasa har yanzu ba ta da kiyama suna jiran ta da kiyama kasan shekara miliyan da su suna nan kuma a raye a karkashin kasa kai ma za ka fare ku ka san shekarar da za ka yi a kabari kan Allah da kiyama Allah ya faɗa ma wani magana ya faɗa ba to wannan rayuwar ta kabari a yanzu aka gina ta da abin da Allah ya baka wata rifi ma a saka lahu dar akhira da abin da Allah ya baka Allah ce kalimi da lahira da shi ƙarfinka dukiyarka iliminka matsayinka muƙaminka ofisinka ka nemi lahira da shi Allah ya ce dama dan ka nemi lahira Allah ya baka amma in ka ƙi neman lahira ka sa wayo da san duniya wallahi kai asara sai ka yi da dama sai ka yi kukan da ba da amfani an fahimta sai Allah ta'ala yake cewa a rabitu bil hayati duniya yanzu in an ce ku taimaki addinin Allah kun to kun yadda da duniyar Allah ga dawo kuma ta da mutuwa kuma ta da gabari kuma ta da hisabi kuma ta da hawa sirati kuma ta da wuta ko ajira duk kuma ta da wannan shine ma'anar arabitu bil hayati duniya ila al-akhirah kun yadda ana za ku dawo mutuwa sai Allah ce fa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil ita wannan rayuwa ta duniya da har ganta nan idan ka kwatanta ta da rayuwar lahira to dan wani abu ne dan kankani ƙarƙarar da dai shekara sittin ko saba'in ko a amar ummati sittuna wa saba'un kuma shi ma a cikin sittin ko saba'in din shekarar jin daɗin ba ta fi shekara ashirin din daga haihuwarka har ka kai shekara ashirin ba ka da hankali mutumin da ba shi da hankali ya san da daɗi to in ba rashin hankali ba za ka samu dubu saba'in ka je ka siyo waya da kuɗin gaba daya ai kaga ba hankali ko ka sai wanda dubu goma sha biyar wando kawai ko takalmi mai kama da kan jaki a ce dubu hamsin da biyar a fahimta to nan kuma ba hankali yana ba to sai ka kai har shekara ashirin da biyar hankalin ka bai nuna ba a kaddara ka samu tarbiyya da kulawa da malamai da ilimin addini to ana sa an kai shekara ashirin da biyar ka zo mai hankali haka ake nufi to daga nan jin daɗin ya fara lokacin da hankalin ka yi nuna kana tafiya shekara ashirin din nan ka ƙara biyar ta zama talatin ka ƙara goma ta zama arba'in to duk inda kai shekara arba'in kuma daɗin ka bai wa balaga arba'in da sana shi ne ƙarshen awaki duk mutumin da ya ba wa shekara arba'in baya to shi da jin rayuwa irin ta da har abada ba zai kana tafiya can a cikin kai shekara hamsin kidan ya fara yana yana kunnan ka sai an falla kai wane ido ya fara ganin nisulus ƙafa ta fara nauyi ko ba ka wani hannu babu duk komai to na raunin gaba zai dinga yi Allah wala zai kala ku min da'a sun wata ne ba da da'a kan kuwa sun wata ne ba da kotin da'a kan wace ika ko an yi ya ta wani kada wada wata mai kasa sanda sai ka yi ƙafa ta uku da ƙafa biyu gare ka Allah ya ma sai ka nemo ta uku ga ƙara to duk wannan rayuwar da biyu babu baya kare a hana ka cin nama a hana ka shan siga a hana ka cin man gyada a hana ka cin wani duk wani a hai a barka da ganye kamar zumo dan ganye ganye haka salat ne latas ne a kabeji kabeji shine abincin ka kana ji kana ganin nama ba za ka ci ba kana ganin kifi ba za ka ci ba to yana jin daɗi a wannan wannan batun a duniya ba ga sakamakon ba kuma a kuma ita duniyar da kuke ganin ta nan akwai sunumi manaya duk mutumin da ya shiga shekara arba'in zuwa hamsin wallahi ya shiga shekarun da shi muna ganewa idan ka kai wannan shekaru kana da ƙasa kana da sama kuma kai ne tafiya ka fara haihuwa kudin makaranta ba lafiya kudin wane ne sama kuma ga mahaifa su ma za ka taimake su ne roƙi ko ba haka wani kana ina zaune za a ce wani ya sako ɗanwarka gidanka za ta zo da yi da yaran ka shi ne su nuni banaya shekarun bana'i kenan kana can a ce an kama shi ka da za ka yi ritaya lokacin da ya za ka ba aiki ga nauyi ƙanana ba su fara taimakon gaba ga sama nauyi ya shigo ba ba lokacin da ka mutu ya fara barbara kuma ya fara rage ci idan ba ilimin addini kuma sai faɗa da bala'i Allah da Allah ya zo a raditu bil hayati dunya min al akhirah fa ma mata'u al hayati dunya min al akhirah ila bari Allah ce rayuwar duniya idan ka kwatanta ta da lahira ba komai bane ba ce dan kankani ba kankani cikin kara a duniya akalla min al qalili wa ashiquha aqallu min al qalil kamar yadda imam az-zuhri ya faɗa ana mana isharar lokacin da zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu gadansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya ji mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kube ta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu kube mata mana addu'a ga gare mu ga mahaifan mu Allah ta'ala ya kusa da ta musu mana ƙara addu'a ga ɗan uwan mu marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ta'ala ya kusa lafiya mana ƙara addu'a ga ɗan uwan mu ɗan kasuwa a jihar Kano da kafin nake ganin labari a BBC cewa an samu wata gobara a kasuwar Singa kuma addu'ar yan kuma musulmi da suke asara a wannan kasuwa Allah ya yi musu alheri abin da suka rasa Allah ta'ala ya saka fara ne kuma Allah ta'ala ya biya musu fiye da abin da suka rasa Allah ya kwakwabtar da su musa wannan jarabawa da Allah ya musu wurare da abin da ke cikin kuma Allah ta'ala ya tsare Allah ka kiyaye faruwar irin wannan a nan gaba ko a garuruwan musulmai ko a kasuwannin musulmai Allah ta'ala mana roƙon ka samu lafiya mu zama lafiya akwai masu neman addu'o'in mu muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mana bukatun daga nasu zama sun neman agaji da Allah kowane bangare a rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana dukkan bukatun da ya samu ya lafiya mu gama lafiya kasar mu Allah ta'ala kai mata mafita abin da ya doso mu na harkokin zabi Allah ta'ala ka sa ya lafiya mu lafiya Allah ta maka zabi da gare ka tabbatar da mu akan ne Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
wannan tambaya ne eh wai yace assalamu alaikum tambaya ta shine ni dan kasuwa ne a kullum na je sari sai na samu ƙarin farashi idan na ce musu tsohon kaya ne bai kamata su ƙara farashi ba sai su ce wai idan sun yar sai sun yi ciko kamin su sayo sabo shin malam me hukuncin haka eh wannan ba dalili ba ne tsohon kaya za a sai da shi a farashi wai Allah idan ka siyo sabo da kari su ke kari wannan shine shari'a kuma shine cin riba ta halal ba za ka ce ka siyo kaya a yanzu ba kana tunanin idan za ka siyo sai ka ƙara kuɗi to ka ƙara wa kayan da farashi akan tunanin za a ma ƙari a gaba halal duk yadda ya kama a yanzu ka siyo shi nan ka tsara haka za ka sayar da riba ka bar ka siya waya Allah idan ka siyo na gaba ko da linka kudin yakin sai ka saka ya ƙara amma da yana ƙarin farashi kan tsohon kaya da kaya ne shine yanzu na siya na dawo nan da awa ɗaya da sake siya irin sa ƙara kuɗi wannan bai halatta ba gaskiya iya cikin kasuwancin da aka haramta sa a cikin musulunci idan sabon kaya ne a yanzu ya zo a sirri idan tsoho ne ne ke sayarwa a sirri shi wannan shine Allah kuma shine neman albarka shi amma sai za a yi ƙari ba ne sa tsohon kayan ƙara musu wannan ba ne ne ba wannan ta'ala ita wannan adalci gina adalci ne kaya ne kala biyu ga tsoho ga sabo sabo burayin sa kaza tsoho burayin sa kaza wanda kake so ka siya wannan haka ake so a yi dama daidai kenan wannan daidai ne wannan insha Allah daidai kenan اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم